أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa mukan zauna wannan guri domin ribanta da daman da Allah ya bamu Allahumma allimna as-sawaba wa jannibna al-akhta za mu ci gaba da karatun wanda littafi na iziyya kamar yadda Allah ya samu ka faro kuma za mu tashi wa fadailu haka ne na'am to na'am to masha Allah wal guslu muna nan dai a cikin babin da ke mana bayani akan mujibatul gusli ababen da ke wajabta wanka malai ci gaba da cewa wal guslu min al janabati wankan janaba mustamilun ala fara'ida ya tattaro farillai wa sunan da sunnuna wa fada'ila da mustahabbai wata mana wankan janaba yana da hukunce-hukunce akwai waɗanda suke wajibai ne daga cikin hukunce-hukuncen akwai kuma waɗanda suke mustahabbai ne akwai waɗanda suke kuma a sunnoni ne menene ma'anin sanin wajibi da sunna da mustahabbi domin ka sani duk wani abin da ke da alaka da wajibi to dole sai ka zo da shi don in baka zo da shi cikin ibadanka ba to ibadanka ba ta yi ba kamar rukuni ne idan ba shi ba ibada misali a cikin sallah kaga kabarin harama rukuni ne a yi to in babu in babu kabar harama da kai da wanda bai shiga mota bai zauna a gindin mota ɗaya ne wai na jiran dire bai zo dauki ya zo ya ja tafi mutum ne aka ce je shiga mota ina bai san yadda ake shiga mota ba sai je zauna a bayan mota jingina da mota shikenan da wanda ya zo sahun farko ya zauna liman na zuwa ya kabara shi ma sai ya tashi kawai shiga bin liman bai kabaran harama ba kaga yi wannan liman zai tafi ne bashi to kamar haka wanda ya zana a bayan motar na ya jingina da mota idan liman ya zo ya zai a idan mai bai zo ya zai zai ja motar ne tafi shi kuma ba shi nan to haka yake shi ma hukuncin su da Allah ka sa mu dace to wajibi ne ka san farali shi sai an aikata shi kamar rukuni kaga a sallah ba a yin sajada ƙabli ko ba'adi idan aka bar sunna guda ɗaya ko kuma aka bar mustahabbi guda ɗaya mabincin nan ko sunna sai sun kai adadi kaza sannan ake yi in ka bar sunnuna guda biyu zuwa sama kamar yadda mustahabbi in ka bar guda uku zuwa sama ko kuma guda hudu amma batawan wasu to wannan yana ɗaya daga cikin sanin abin da ke wajibi da sunnoni da mustahabbai mustahabbi shi idan ka bar shi babu komai kai in ma ka nemi ka yi sajada ko kuma ka nemi ka ce za ka yi wani abu na gyara wannan ba wai kawo shi ba to karshe kai kokari ka lalata ibadanka Allah ka samu dace fa amma fara'iduhu amma wajibansa fa khamsatun guda biyar ne niyyatu rafi'il hadath niyyar dauke hadasi al'akabar babba ma'ana idan ka zo za ka yi wanka sai kai niyyar ɗauke za ka yi wankan janaba ne wanda zai baka daman da wanda ke da shi ne za ka samu daman ɗauke hadisi babba tun da ai kaga wankan janaba na haila nifasi babban hadisi ne amma sabanin bauli ƙaramin hadisi ne shi da bayan gida idan mutum ya yi ko kuma rihi to duk lokacin da ka zo yin wankan janaba ana son ka ɗaura niyya za ka samu daman kau da babban hadisi ne dalili ta hanyar wannan wanka to a nan idan ga wankan janaba ya haɗu da wankan juma'a yaya za ka yi shi kenan sai ka yi su a lokaci ɗaya ga baki ɗaya kuma da niyya guda ɗaya da niyya guda biyu afwan kun gane idza galab idza a idza idza ijtama'at ibadatani duk lokacin da aka sami ibadu da guda biyu sun haɗu to shikenan sai mai karfin ta rinjaye ɗaya za kuma kai da ɗaura niyya kai da su gaba niyyar su gaba ki ɗaya in ka zo za ka yi wankan juma'a ga wankan janaba kun gane to wanne ne wajibi na ta jan- ta janaba ko to sai gabatar da za ka yi wankan janaba ne amma tare da niyyar wankan juma'an haɗe shikenan yayi yayi wa ta'mimu zahiril jasadi bil ma'i da gama dukkan jiki da ruwa wa dalku da cudanyawa wa takhlilu sha'ri da kuma tsefe gashi wal muwalatu sannan kuma da jibintarwa tsakankanin gabubban da ake wankewa a cikin alola daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu jinkiri babu jinkiri mun bance nan ko to kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana matsayin wajibi ne ko da ke ƙarfi ƙarfi ne musamman ninyan nan in babu ninyan nan to shikenan ba idan babu ninya eh, shikenan abu ya faru na'am shukran na'am shukran idan babu niyyar nan to ka sani babu wankan naka saboda niyyar nan farali ne wajibi ne haka nan kuma wanda bai gama jikinsa da ruwa ba ya bar wani bangare da ruwa shi ma sani babu wankansa wa amma sunanuhu amma sunanin su fa arbatun fa arbatun guda hudu ne albadau bi ghaslil yadaini farawa da wanke hannaye guda biyu sunna ne qabla idkhalihima fil ina'i gabanin shigar da su cikin bokitin ruwa ko madibin ruwa wa masu simakal udhunaini shafan fatun kunnuwa kaga wajen alwala kenan ko wal madmadatu da kuskuren baki wal shaku da shaka ruwa da fyacewa ko ba a faɗo ba akwai fyacewa ma wa amma fadailuhu mustahabbansa kuma fa sab'atun guda bakwai ne at-tasmiyatu farawa da bas da basmala ka ambaci sunan Allah wal bada'u bi ghasli ma ala badanihi sannan kuma da fara wanke abin da ke jikin mutum minal aza na kazanta thumma alwudu sannan kuma sai mutum ya alula kamilan cikakke maratan wahidatan a shudi dai dai ko kuma so daya amma nan yafi dauka shudi dai dai din kowace gaba zaka wanke ta so daya wannan shine sifatul sifatul kamal ko sifatu kamal kai wankan janaba da alola siffa ce ita ce mafi kamala wayan wi bihi rafa al janaba sannan kuma mutum zai yi niyyar kau da janaba ne an tilkar adha a daga waɗannan gabubba na jikinsa thumma ifadatul ma'i ala ra'sihi thalathan sannan sai ya kwarara ruwa a kansa a thalathan guda uku sau uku yana sa hannunsa ya cuccuɗa ya wanke ƙiyansa fuskansa bayan kunnuwansa ƙasan wuyansa da haɓansa da sauransu to mai fadatul mai ala shiƙi al'aiman sannan sai ya kwara ruwa bisa ga yankin jikinsa wato ɓarin jikinsa na dama kabar al'aisar gabanin na hagu walbada'u bil a'ali sannan kuma da farawa da maɗaukakin gaba kabar al'asafili kafin gabanin wanda yake ƙasa idan ka zo za ka fara abin da ke kafaɗanka har zuwa kwankwasonka sannan ne in ka gama sannan ne sai ka je ƙasa kuma ba a son ka akasta ko da a ce dai ko da a ce ka akasta in dai jikinka ya game da ruwa ya yi amma sai dai abin da ya fi dacewa da sunna shine ka fara daga sama har zuwa ƙasa wata kalilul ma'i tare da kankanta ruwa akan gabubba ma ihkamil gasli tare kuma da kyautata wannan wanka ihkam za karanta ne kasan alhamza ai bi kasril hamza ai itqanihi ka tsantsani wajen wankan naka kada ya zanto ka bar wasu gurare ruwa ba ruwa ba sama ba duk mutumin da ya wannan kaga wankan sa bata cika ba wancan sa bai cika ba kenan faslun wannan fasali kuma ya zo da shi zai wani bayani ta'mimul at-tayammumu taharatun turabiyatun taimama mu sani taimama ya tabbatu ta hanyoyi guda uku na farko ya tabbatu ta hanyar ayan alkur'ani fatayamma musa idan ba taimama ya tabbatu ta hanyar hadisan mazo sallallahu alaihi wasallam da ma'ana ta hanyar sunnan mazo sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malamai duka waɗannan hanyoyi guda uku sun tabbatar da cewa za ka iya yin taimama a lokacin da ya zanto ka rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma akwai lalura nan yin amfani da shi shikenan sai kai taimama kai sallah a tayammumu taharatun turabiyatun taimama wani nau'i ne na tsarki wanda ake yin shi da turbaya tashtamilu ala maskil wajihi wanda taimaman nan ya shafi shafin fuska ne kawai walidai ne kuma hannaye guda biyu wa sababuhu dalilin yinsa wato ma'ana shi taimama yana da dalili idan babu dalili kai to zai zanto kenan ka saba ma abin da sunna ta tabbatar da shi wa sababuhu faqadul ma'i dalilinsa shine rashin ruwa hakikatan ko dai zanto hakikani babu ruwan an nemi ruwan an nemi ruwan amma babu to shikenan yanzu abin da zaka yi sai ka taimama aw ma huwa fi hukmihi ko kuma abin da ke cikin hukuncinsa wato ma'ana ga ruwan amma yayi nisa ko kuma ga ruwan ba zai iya yiwuwa a je can gurin a ɗibo ba saboda gurin akwai kada akwai zakoka ko ko gurin akwai manya-manyan 'yan fashi suna zaune a gurin ko kidnappers waye zai je gurin a kaga ba zai yi ba to shikenan wannan yana da ma'anan mene yana da ma'ana ne na hali da aka rasa ruwa to wannan a lokacin sai mutum yi timama aw ma huwa fi hukmihi mithlu an yakuna ma'akul min al-ma'i misali duk yana daga cikin abin da yake hukuncin sa makofin hukuncin sa ya zanto gashi mutum yana da ruwa dan kadan ma la yakfihi abin da yake ba zai ishe shi yayi timama ba kuma a abin da ba zai ishe shi ya lola ba ruwan nan inda zaka wanke gababar jikinka bai wuci kawai ka kuskuren baki da shagarwa da ka wanke hannayenka ba kaga ba zai ka wanke fuska ba shafan kai ballanta na wanke kafafuwa ba zai yi ba aw ma ya khafu bisti imalihi bisti imalihi fawata nafsihi ko kuma wata dina daga cikin ma huwa fi hukumihi abinda mutum ke tsoro dalilin yin amfani da wannan ruwan ma'ana yana daga cikin abinda ake ce mishi a ma huwa fi hukumihi watan abinda ke hukuncin rashin ruwa shine ya zanto mutum ga ruwan tare da shi amma saboda rashin lafiya da yake gudu ya karu masa idan ya amfani da ruwan nan rashin lafiya zai karu cuta zai karu kuma abin ya zanto ya yi tsanani zai zai masu tsanani to shikenan shari'a ta yassare maka ta baka da maka taimama dama cin shi na sirri ne sa'ad ya faɗa mana ko wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru na daga cikin ka'idar shari'a musulunci shine yin sauki ga dukkan nau'i na ibadan da yinta ya zama ka akwai wahala ciki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra المشقة تجلب التيسير عليكم ورحمة الله أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه كو أو ما أو ماء يخاف باستعماله كو كما أكوي ruwa ya khafu wanda yake tsoron bisti'malihi dalilin aiki da shi fawata nafsihi kubucewar ransa in ya taɓa wannan ruwan a wani rashin lafiya zai same shi a afwan idan ya je ɗibo wannan ruwan akwai yan fashi a gurin ko kuma rijiya akwai aljanu a jiki ana zira guga sai dai a janye igiya kawai za su gugun ma za a nemi ta rasa to yanzu waye zai je ci zai ɗibo ruwa gurin in dai ba dai wanda yake ya shirya ba da kula uzai da sauransu ba da zara an zira guga sai gugan ta bace ko igiya ta dawo da zara an zira guga sai gugan ta bace igiya ta dawo to kaga da kuma lokaci zai kubuce to a wannan lokaci ba zai yi a ci wai a tsaya sai an je an nemo ruwa a duk inda yake ba saboda lokaci zai fita kuma idan lokaci ya fita kaga an yi sabo to shikenan sai a yi taimama aufawa ta manfa'atin ko kuma kubucewan wani abu mai amfani idan har ya bar shi ɗaya ne a cikin gida idan ya tafi misali da kanin ya tafi can alhudauda ya je ya ɗibo ruwa ya dawo to idan ya tafi komai zai iya faruwa a gidan nan na sata da halakan dukiya da makamancin wannan to shikenan ya zanto kuma babu yadda za a sami ya samu ruwa gashi kuma ba ruwan tare da shi ba ma abin da ya shafi ruwan tare da shi to shikenan idan har ya zanto an ba shi tsarin dukiya ko kuma gona gabin hunan masaraki jim an tara da kanansa ya tafi kofin doka sannan je ya samu ruwa ya dawo kuma yana gudu idan ya tafi za a iya zuwa kwashe wannan hatsin to ya sai ka tafi kaga wannan za ka yi taimama ne kai sallanka a gurin mun fahimci wannan ko au ziyarati mardin ko kuma karuwar rashin lafiya idan har ya zama idan ka taɓi ruwa rashin lafiyar da ke fama da shi zai karu shikenan sai ka taimama amma ko mu kula anan yan uwa idan abin zai baka mamaki idan ka je wajen su kasashe kasashen larabawa ne ko kuma makamancin wannan wala malam sai ga dan abu dan kadan fa sai ga mutum ya marar ce kawai shi ya kuma yana taimama dan abu dan kadan dan mura kawai wai shine zai same shi ko kuma yana mura munan kuma idan yayi idan yayi shaka ruwa to munan kuma zai zai karu shikenan sai ga mutum yana buga taimama to a gaskiya wannan ba shi kamata ana son ne sai ya zanto la muhalata babu tsimi babu dabara ka yi kokarin duk da za ka yi ka samu ruwa ko kuma tabbas idan ka yi amfani da wannan ruwan to za ka halaka za ka cutu to shikenan shari'a ta baka dama ta sauƙaƙa maka sai ka taimama auta kura bur'in ko kuma jinkirin warkewan rashin lafiya kamar wanda yake ya ƙone kamar wanda yake yana da mummunan gyambo ko rauni tare da shi idan ya sa mushi ruwa kaman kuna kaga ruwa ai ba a samu kuna ruwa in ka sa mushi in kai alola to zai zanto ya abun nan a mafi yawancin gabubban jikinka to shikenan ka samu ka timma abinka musamman a hannaye to wace gaba za ta samu ruwa ba ta hanyar hannaye ba kaga zai wuya au hudusa maradin ko kuma faruwar rashin lafiya a mana bayani cewa ko ɗansu mutane waɗanda su idan suka yi amfani da ruwan sanyi sanyi sosai suka yi allura da shi to jiki fatan jikin sai ta ringa tsatsakewa to ko kaga wannan su ka kaddara sun je irin america latin america ko sun je ingila ko sun je wasu sassa na duniya inda kankara ke zuba to wannan ba dole sai an dafa ruwan zafi in ba dafa ba ga lokacin sallah zai fita za su yi to sai su taimama sai su taimama wai ba hutta yammun min alhadathi al'asgar an halasta yin taimama daga hadasi karami kamar misali idan mutum ya yi rihi ya nemi ruwa babu ruwan da zai sake alola shi kenan baka dama ka taimama wal akbar da kuma hadasi babba wanda ke da janaba wanda jinin al'ada ya yanke mata ke tsarki ko kuma jinin haihuwa ke tsarki shikenan babu ruwa babu kuma hanyar da za ba a samu ruwa a lokacin da sallan kuma zai fita lokacin sallah zai fita musamman lokacin sallar su baki to wannan shari'a ta ba ta ba da dama ta taimama ta sallanta sakaci ne ga mata katon sakaci a ce ga mace ta yi tsarki ta tabbatar ta yi tsarki wai saboda ba ruwa kawai sai ta ji sai ta za ta ba za ta yi sallan ba za ta taimama ta sallan musamman sallan subahi akan lokaci ba a sai wajen karfe 8 karfe 7 8 tara an samu ruwa shi ma sai an zo an dafa ta yi wanka sannan sai ta yi sallah wallahi akwai suka ce a wannan kan wannan in an nemi ruwa babu ruwa ba makamancin ruwan kuma kin tabbatar kin tsarki shari'an nan da ta baki dama ki taimama ita ta baki dama ki sallah a cikin wannan hali sai ki taimama ki ko ki sallah abinki amma sai ga mata wallahi galibin mata suna da wannan matsalar sai ce ai ai ni ban da tsarki gashi ana sallah tana zaune baki da tsarki me ya rashin tsarkin naki ai ban yi wanka bane wanka rashin wanka ba hujja bane rashin wanka ba hujja bane tunda kin tabbatar jinin aladin ki ya yanke ko wani biki ya yanke to je ki dafa garu ko turbaya ki taimama ki sallanki Allah ka samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh eh to bari mu bari mu gani ba mamaki ya zai kawo mana tunda muna cikin babin na'am barakallahu fikum idza wujida sababuhu lil marid hakanan ma wal hadath wal akbar ko an halasta yin taimama daga hadis sakamakon da ga wanda hadisi karmi ya same shi ko kuma babba idza wujida sababuhu in an samu ma dalilin sa lil marid ga mara lafiya wal musafir da matafi li kulli salatin ga kowace sallah sai ai taimama mai hadisi karmi babba ne mara lafiya ne matafiyi ne shikenan sai timaman shi ya salla abinsa bari mu gani insha Allah sun ta'ala darasin ya zuwa za mu zo da waɗansu matsaloli da suke da suke da alaka da timaman nan ko kuma idan mun zo karken babin a gaskiya maganin cewa yanzu inda a ce ina cikin halin tafiya sai ne sallan azahar a karken lokaci karken muftarinta kaga lokacin aidan na asar kuma zai shigo ko gashi ina zaune a gurin da ni sallan ina da dama in tashi in ci in yi sallar la'asar ina kuka ban da dama kana da dama mazhaba ne suka ci baka dama sai ka sake taimamanka kuma kamar ci wannan gaskiya kana da dama insha Allah sun ta'ala karken wannan babi zamu ƙara wannan bayani da izinin Allah sun ta'ala Allah ka samu dace malaman nan dai sun yi mana kokari Allah saka musu da alheri yawwa galibi matsalolin fiqhu qiyasi ne qiyasiya ne na farko kenan me ya ja musu yin qiyasi saboda kamar yadda kake ganin bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasai ibn maja haka je mustadrak a lokacin da suka yi rubuta irin wannan littafin ba su ma'ana ba hada hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya ba kamar yadda kake gani yanzu to wannan shi ya janyo su da yin zuwa ga yin qiyasi da makamancin wannan Allah ka samu dace yanzu kaga diddiga hadisan suna haɗu guri dai ko ka tattaro da littattafan ka karanta sai a ce ka samo dalili ga dukkan wata qadiyya ko matsala da ke cikin littafin nan wallahi ko haka ma an baka aiki shi yasa mai masalikud dilala yayi kokari matuka sai dai menene yana bukatan a tace hadisan ciki hadisan ciki na bukata a tace su ba din komai ba in dai hadisi ne na da yake magana da akan akan da yake magana akan aqida ko kuma akan hukunce hukuncen musulunci ko halasta ko haramta malamai ba sai da ai amfani da hadisi da ifi ba ba sai da amfani da hadisi da ifi ba to Allah ka sa mu dace wa yubahu tayammumu wali sahihi hadir haka na an halasta wannan wawun din atafi ne akan wai babu taimamu wali sahihi hakanan kuma an halasta yin taimama lissahihi hadir ga lafiyayyen mutum da yake zaune a gida lissalatul janaza don yin sallan janaza idan ta ayyana idan ta wajaba ta ayyana ta kansa ga misali a ce gashi mara lafiya ya bar wasiya kai za ka yi mai sallah shikenan gashi kai kuma kana da janaba kana kuma kunya ka fito ka ce mutane kai gaskiya fa bin da tsarki to shikenan sai ka ji ka taimama in ka taimama sai ka jagoranci wannan sallah din na farko kenan ko kuma ɗaya daga cikin iyaye ne Allah ya ɗauki ransa ko kuma ɗaya daga cikin makusanta Allah ya ɗauki ransa a ce an yi sallan wanka baka a gurin anya kaga mutane maza za su dauki wani abu to shikenan ta zama wajiba a kanka sai ka ji kai taimamanka ka zo ka bi sallah mun banci wannan ko kuma mu duba yan uwa duk abin da fa shari'a ta baka da halasci ta ce ka yi to ka yi kana sakankancewa da halastin haka fa a cikin shari'a kuma kamar yadda wanda yake da tsarki cikakke ya alola ya ibadan kai ma in kai da taimaman Allah zai karba maka fa yau karka je kana shakka kana taba ba anya sallan nan naku za a karba anya ka daina wannan karka shakka wani ne ya ce fata mun musa idan tayyiban Allah ne har ma ya ƙara da mene eh wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu to za mu ji menene ma'anan yadu insha Allah ta'ala wali fardin hakanan kuma an halasta masa yin taimama domin sallan farilla min gari juma'a ta amma banda juma'a to shi ma dai wanda kaga ana bukatan dalili to an an baka dama kai kai taimama saboda farilla to ina kuma wanda yake malamai suka gare juna kai kun gani ashe kaga wannan malamin baba ula to Allah shi musu rama بشرط أن يخشى فوات الوقت shi juma'an ma a bari mu koma ba wali fardin ko an baka dama an halasta maka yin sallah da sai sallar farilla da taimama gairil juma'ati banda sallan juma'a bi sharti an yakhsha fawatil waqti amma da sharadin jin tsoron mutum ga kubucewar lokaci idan ka ga lokaci zai kubuce shikenan suka tima kai sallanka bisti imalil ma'i idan mutum ya tsaya yayi amfani da ruwa wato idan ka tsaya ka ce har sai an kawo ruwa sannan kai alola kai sallah ko kai wankan janaba ka zo kai sallah lokaci zai kubuce muktarin ta zai fita shikenan sai kai tima manka wa alaikum salam shi ne kamar da na faɗa ko da yake akwai waɗansu matsalolin za mu zama maganar su za mu magana a ƙarken babin ka gane ko to amma yanzu sallan wajibi an ce maka an haba ka dama kai sall kai taimama kai sallah to ina kuma wacce take ba wajiba ba misali in an dauki haka ba wajiba ba ne misali sunna ce muakkada ka gani ba ba ula wai su kuma na eh yana kuma kan wajiba ba eh insha Allah sosai kuwa mun banci wannan ko wala yu'idu bi khilafil jinaza janaza na'am wala yu'idu sannan kuma ko da an samu ruwan ba zai maimaita sallan ba bi khilafil janaza sabanin sallan janaza idan lam tata'ayyan idan ya zanto ba ayyanantacce ne a kanka ba watan bai waje ba a kanka ba wa fardul jum'ati walau khashiya fawatahu haka nan kuma da farallin sallar juma'a amma anan hani ne watan wannan isti'nafi ne ba a can ba wa fardul juma'ati ma'ana ok to alhamdulillah bana ganin bari za mu tsaya ne saboda lokacin namu tunda muna da na hauko da kuma wannan insha Allah ta'ala to idan muka idan Allah ka muka to sai mu tashi wa alaikum assalam wa rahmatullah wa fardul jumu'ati din nan na'am kace mai hmm idan ta zama ayyanantacciya ta zama wajiba a kansa kamar inda mutum ya bar wasiya mamaci ya bar wasiya cewa kai zaka mai sallah gashi kuma kai kana da janaba shikenan halasta maka kai mene kai taimaminka sai ka zo ka jagoranci sallah ko kuma ɗaya daga cikin iyaye ko kuma ɗaya daga cikin yan uwa na jini musamman na jini gashi Allah da kiran uwanka ko kaninka anya zai yi a ce kai baka kana cikin gida kana kana zaune a ɗaki kai in jaraba tare da kai kaga mutane ma za su yi ta maganganu a kai shi anyawa ne ko kana son dan uwan naka da sauransu to shikenan a nan mata zanto a yananta ciya gare ka sai kai taimaman ka ka zo ka sallaci sallah din Allah shine mafi sani abinda Allah ya bamu iko muka yi daidai Allah ya bamu ladan tare da ya Allah ya bamu dama aiki da shi tare da lada wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ina ganin